أمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنه الواضي في قواعد اللغة العربية الجزء الأول والثاني والثالث للمدارس الابتدائية تأليف علي الجارم ومصطفى أمين رحمهم الله تبارك وتعالى المبني والمعرب المبني والمعرب kalman da take ginanniya da kuma kalman da ake sarrafa ta wanda ba ginanniya ba abinda ake nufi kalmar larabci wanda take karban wasali kowane iri da kuma kalman da ba ta karban wasali kowane iri tunda kun san nahawul larabci shi ya ta'allaka ne akan akan wasali akan wasali ya kare ba akan harufa ba musamman wasalin ƙarshe ya yake karewa rufu'a ne kisra ne donma ne ɗauri ne to akan wannan ne in ka san yadda za ka sarrafa wasu lankarshe na larabci shine ka iya na hau in ba ka san yadda za ka sarrafa ba to ba ka iya na hau ba to kalmomin sun kasu kashe biyu akwai masu karban wasali akwai wanda ba sa karba alamfila misalai aina manziluk aina manziluka aina tashab ila aina tasiru idan kun saurara za ku ji akwai kalma guda ɗaya da aka maimaita ta sau da dama wace kalma kenan aina an maimaita ta sau da dama to amma duk da kasancewa an maimaita ta sau da dama wasalinta guda ɗaya ne aina manziluka ina ne masaukinka ko ina ne gidanka aina tazhabu ina za ka je ila aina tasiru zuwa ina za ka tafi tasiru shi ne sayar na tafiya tazhab shi ma tafiya ne mai bambancin su aina tazhabu ila aina tasiru to anyway aina ta zo a farko aina ta sake zuwa a farko ila aina ta zo a tsakiya amma duk wasalinta guda daya to daga nan za mu fahimci cewa kalman aina da ire-irensu su fa duk inda suka shiga ba sa karban wasali to tun da ba su karban wasali idan ka zo lirabi me za ka yi musu sai dai ka kaddara to nan ma yana daga cikin inda na hau yake da wahala saboda haka in ka ga murɗaɗɗiyan kalman da ba ta karɓan wasali to sai ka ƙaddara a ilmance zai gwada maka ko tana mubtada ko tana khabar ko tana maɓulun bihi ko kuma tana wani abu haka yanzu kaman ila aina jaro majurur ne saboda ila ya kamata a ce kalman da ke bayanta yana da kisra ila aini tasiru to sai ya zama ba zai yi ba to kaga in ka zo aka takura ka sai ka ce ai aina a nan ta tankware da ya kamata ta ɗauki wasalin ƙasa saboda ila ina fata an gani so wannan kenan misali na hudu da na biyar da na shida zabaha aljazzaru shatan aljazzaru zabaha shatan hal zabaha aljazzaru shatan duk da yana ba mu labari akan mahauci ya yanka akuya ne zabaha aljazzaru shatan zabaha fi'lu madi aljazzaru fa'ilun shatan maf'ulun bihi to kar ku manta yasa haddace kaidodi yake da muhimmanci zabaha fi'lu madi fi'lu madi wani irin wasali yake daukawa mabniyun alal fathi da'iman to mabniyun alal fathi ne shi idan ya zo mujarrad ɗinsa ƙwarai da gaske akwai inda zai iya canzawa zabaha zahaba fataha qara'a kataba akala shariba ka gani duk wasali da yake daukawa to wannan ya koya mana tun a can farko to shi yasa duk inda kaga fi'ilu madi to shi fosali da yake daukawa in kaga ya canza to wani abu ne ya canza a jikinsa ana iya samu kamar me kamar nunun niswa idan ya shiga maimakon zabaha sai ka ce me zabahna zabahna kaga ya maishe shi dauri to wannan shine fa na hawu wannan ce zabaha sai ka ce fi'lu madi mabniun ala al-fatih sai ka ce zabahna sai ka ce fi'lu madi mabniun ala sukun litisalihi bi nun niswa to zabahanna fa zabahanna to ai bai cika zuwa ba zabahanna bai cika zuwa ba nunu taukid baya haduwa sai da fi'li mudari to kaga ka gane kenan amma za ba hanna ka ce nunu taukid mabniyun alal fati ya ce baka daidai ne je amma dai ba haka ba ne ina fata an gane zaba aljazzaru shata mahauci ya yanka akuya aljazzaru zaba shata mahauci ya yanka akuya wato ya mana da hausa ya mana da larabci eh zai idan ka ce zabahal jazzaru shatan shine ya yanka mahauci akuya su da larabci haka ne su tanda to sai ya kawo mana kuma na hausa da za mu ce mahauci ya yanka akuya su da larabci sai aiki ya zo mu kuma da hausa to zai zama wani in ka ce ya yanka akwai wakilin suna ka zo kuma ka sake fitar da sunan mutum a larabci ba baya a fili baya fitowa haka hal zaba hal jazzaru shatan shin mahauci ya yanka akuya na bakwai da na takwas da na tara min ayi makanin jita daga ina ka zo daga buskuri kowane wani gari ne mai mai kayan alabon da lalabo ko? Eh, wani gari mai kayan alabo, gefe da gefe lalabo, ya kamata a ba su lalabo garin alabo kenan. Buskuri kuma ya kamata a ce akwai buski a wajen. Oke, sunan garin ko? Eh, na'am, ko kuma daga shagamu ne mutum ya zo. min ayi min ayi makanin jita eh shine muna da jaddatawa daga wani wuri ka zo da larabci kenan jitu min manzili yace na zo daga gidana ne akhadtu min abi nuquda na karbi kuɗi daga wajen babana wannan sai dan makaranta da ƙarya da gaskiya zai zo ya hala halauki kuɗi ya bashi eh wai takarda guda biyu shafi biyu ya ce ai malami ya ce dubu biyar ne ake abin nan daga nan motar zan ne bai wuce yana so ya fitar da kudin omansa a ciki da kudin sabulunsa da kudin data na'am to min ayi makanin jita min jitu min manzili akhadtu min abi nukudan kun ga wannan kalma na min min min harfu jar shi ma mabni ne baya karban kowane wasali na goma da sha ɗaya da sha biyu alkutnu imadu sarwati fi misra auduga ginshikin tattalin arziki ne a ƙasar misra janal fallahu alkutna manomi ya yanke auduga tusna ulmalabisu min alkutni ana ƙera tufafi daga auduga alkutnu a nan idan kun duba za ku ga ya karbi wasali daban-daban alkutnu imadu sarwa fi misr janal fallahu alkutna tusna ulmalabisu min alkutne saboda haka ya karbi wasulla guda uku wannan mu'arabi ne sai na sha uku da sha hudu da sha biyar zabulatil wardatu شممت الوردة nazartu ila alwardati zabulatil wardatu fure ya bude lokacin da ya kwasu ya dunkule kun ga ya abin nan kenan ya dan nuna kafin ya fashe fashe wannan shine zabulat shamimtul wardata na shinshani fure saboda wani lokaci idan ka je ka ga fure za ka tsinka ka ɗan shanshana shi haka saboda yana da ƙanshi mutanen da sun fi yin haka ko masu zuwa lambu haka nazartu ilal wardati na yi dubi zuwa ga furanni musamman idan koraye ne sun ce yana ɗan ƙara ƙarfin ido yana ƙara ƙarfin ido abubuwa koraye shi yasa za ga waɗansu sukan yi mai gida wanda ya yi babban gida sai yi lambu a gidansa in namiji ne zai yi lambu to furanni zai sa in mata ne za su yi lambu to alayyaho za su sa to ko na alayyahon ne ma ai za a rage maka za a rage maka abin nan ne saboda wani lokaci za ka iya zuwa ka je ka duba ka ga ga alayyaho nan ga timatir nan ga menene in dai har mutum yana da fili a gidansa yana da kyau don yana kwaye ido yana taimakawa mai ido to idan mun duba za mu ga alwardatu alwardata alwardati kun ga ya ɗauki wasali daban-daban sai na sha shida da sha bakwai da sha takwas yusmirul bustanu lan yusmir albustanu albustanu lam yusmir yusmirul bustanu lambu yana 'ya'ya lan yusmir albustanu lambun ba zai yi 'ya'ya ba kwata-kwata albustanu lam yusmir lambu bai yi ‘ya'ya ba wannan wajen ba da labari ne kana korewa to idan kun duba za ku ga fi'ili ne ya zo yusmiru kuma sannan ya zo yusmira kuma ya zo lan yusmir to a can bayan mun karanta fi'ili mudari imurabi ne yana karban wasalin ƙarshe amma fi'ili madi ba ya karban wasalin ƙarshe fi'ili amri yana da wuyan sha ne shi kuma البحث إذا تأملت الكلمات إذا كان ورد وأن كلمومي أين ذهب دمين في أمثلة القسم الأول مثالا قشي أكون فرقه وجدت آخر كل كلمة منها ثابتا على حال واحدة ذاك كرشن كلمة إن ينا تبتا بسهالي قدالها لا يتغير مهما تغير المكان ومكان الكلمة من الجملة baya canzawa duk da canzawan wurinsa ba zai canza ba alhali a larabci in kaga kalma ta zo a farko ta dauki wani wasali to in ta zo tsake wasalin daban ne idan kalman ta zo a ƙarshe wasalin daban ne to amma a nan ga ta zo ta ko ina amma kalman bata canza ba fa akhir kullin min al kalimataini ƙarshen kowace kalma kuma kaman aina wa zahaba shi ma mulazimun lil fatihi ya lazimci fataha filam silatis sabika misalan da suka gabata wa fi gairiha da sauran misalai wa akhiru min karshen min mulazimun lisukuni shi kuma ya lazimci dauri filam silatis sabika misalan da suka gabata wa fi gairiha kazali wannan yana so ya nuna mana cewa wasalin da yake lazimtan karshen kalma ba iri ɗaya bane ba iri ɗaya bane ana iya samun bambanci ومن الكلمات التي تثبت أواخرها على حال واحدة daga cikin kalmomin da ƙarshensu yake tabbata bisa hali guda jami'ul horofe dukkan harufan larabci in ka ya canza to kai ne da bakinka aka ce maka ka canza domin saboda ka ji daɗin abu amma da za ka ware shi zai ɗauki ainihin wasalinsa kamar a ce minan lazina ƙalu minan lazina ƙalu mina minan lazina ai minal ba asalin wasalinsa ba haka yake in ka ciro shi daga cikin nan me zai koma min dinsa zai koma ina fata an gane na'am misali kenan wa kadhalika al-af'alu al-madiya haka duk fi'li madi shi ma mun kawo misali wa af'al al-amr da fi'li amr min gairi istisna to anan ne bai kawo mana fi'li amr ba misali izhab qul ikra' اكتب اسكت افتح اغلق in kun duba za ku ga ɗauri ɗauri ɗauri ɗauri inda ya zo shi kalansa haka yake idan yana da illan ƙarshe ka ɗauke illan ƙarshe ka shanye amma in ya zo cikin kalmomi shi ma kaman min ne yana iya ɗan ɗaukan wani canji a ƙarshensa amma kana zaro shi to za ka samu ga ainihin wasalinsa to shi yasa su masu li'irabi suna lura da zaro abu shi kaɗansa asalinsa ya yake shine amfanin li'irabi da hausa suna ce hawan bishiya ga hawan bishiya ko in baka iya ba warai da gaske mutum tun yana yaro yake koyan hawan bishiya in bai iya ba to ba zai iya ba in ba gagarere ba ne ba zai iya abin nan ba kuma bishiyoyin ma iri-iri ne ka taba hawan kuka ka saro kuka ka taba hawan bishiyan kanya ka kado ka hau na mangoro ka girgiza to ka hau na dabino ko na kwakwa ka gani ka gaya kowace da yadda ko bishiyan giginya eh ina ne yake samun macizai giginya ko giginya ka taba hawan bishiyan goriba na gani to kaga na dabino ma ya akwai matakala amma in ba ka san yaya zaka hau ba to ga bishiyan kuka bishiyan kuka ina ganin ita tafi wahala ga gani tunda ka ce baka taba hawan bishiyan kuka ba yana jin baka sha miyan kuka da yawa ba kenan eh wanda yake kukan yanzu ma duk damuwa ne kukan yanzu ba sai ka ji ko yaya ne an yi kukan gaskiya ne ko an hada da sabara ne ma Allahu alam eh saboda wani lokaci yan kasuwa suna da ɗan ha'inci haka yasa in za ka saya gara ka je ƙauye a ƙa'ida adabin larabci a ƙa'ida mutanen ƙauye ba su cika cuta kamar mutanen birni ba mutanen birni sun fi cuta a da haka ne amma yanzu fa ai inda za gane ma sai ka zo ka bude gona kulle ya zo ya same ka a cikin garin azare ka dauki taki ka bashi ka dauki kudin noma ka bashi ya ce ai yabanyan nan ya ce ka idan ka je ka ga gonanka kowa ya zo yana magana kuma kowa yana maganar lalacin ka ne ba baka yi noma ba ko menene daman sai an nomi surkukin inda ba za ka iya shiga ba za ka dade baka shiga ba sai a ce kasan wajen tana da kyau ka ba da kudin kaftu ka ba da kudin kaza kenan sai ka ce a kawo amfani sai ya ce to yana zuwa ranar kaza za a kawo maka ya bugo maka ranar kaza kai ta buga masa bai dauka ba ya ce ai ya tafi kasuwan ina ne yayu bai dawo da wuri ba ya je ina ne amma dai a da abinda aka sani waɗanda suka fi cuta su ne mutanen bindi shine aka samu min hadarin wa min badawin min hadarin wa min badawin na'am to wannan shine filul amr min gairi istisna wa idza ta'ammalta al-kalimat amma in ka lura da kalmomi irin su al-qutun wal warda wa yusmir fi amsalati al-qism ath-thani a misalai waɗanda suka zo a kashi na biyu wajatta akhira kulli kalimatin minha yataghayyaru min halin ila halin bi taghayyuri makaniha min al-jumla za ga kalmomin sun caccanza daga wani hali zuwa wani hali gwargwadon yadda suka canza a cikin jumla نعم فكلمتنا القطن كنغا القطن والوردة قد تغير آخر كل منهما في الأمثلة السابقة من الرفع sun canza daga rufa ila nasbi zuwa ga fatha summa ila aljar zuwa kasra wasalin kasa kisra ko wa kalimatu yusmir tagayyara akhiruha yusmir kuma ya canza ta min al'amsilatul mutakaddima aida min raf'i ilal nasbi summa ilal jazmi kun san nan akwai wani abu da ya kawo mana mai yawa mun je gaba za mu daɗa fayyacewa kalmar larabci na suna akwai wasalin da suna yake ɗaukawa akwai wasalin da baya ɗaukawa fi'ili akwai wasulan da yake ɗaukawa akwai wasulan da baya ɗaukawa haka ne eh
Okay.
Okay, to, man yi wata.
مثلا الر- الأسماء دائما مرفوعة suna مرفوعة Aha.
suna tana ɗaukar rufa'a ne Mhm.
da wani dalili ya zo Eh, dan bambanci shine ɗauri da kuke gani a fi'ili yake bayyana fi'ilin ma ko mudari ko amri amma kaga ɗauri ya bayyana a cikin suna sai dai style Fatima Aisha Zainab Mansur ainihin Mansuru ne yayi Mansuru akwai asalin wasalinsa inda ya suna ne ka ji shi da ɗauri to abin da yake damar da mutane da yawa shine wannan ɗaurin da ake ɗaurin nan kuma da ake yi dabara ne yawwa saboda idan ban iya na hau ba na zo zan yi karatu na gan shi babu wasali aina manziluka sai in ce aina manzil wannan wani irin tajwidi ne man ai hakan yayi yawa yanzu tsakani da Allah na ce maka ayin ayin manzil to kai wani wasali ne na bada ka ai kaga ba za ka iya bayyacewa ba saboda ina gudun kada in fitar gaba daya eh a ce ake wannan limami dan kofi ne eh a ce wannan limami ya koma baya je karanta na haulu wali na daya to shi ne to wannan sai ya sa mutane da yawa sai suka ɗauka ɗaurin nan alhali ɗaurin nan a cikin suna dabara ne na'am shine kamar yadda Allah ramma yi bayani alqaida as-sabi'a wal 20 al-kalimatu tanqasimu qismaini ma yathbutu akhiruhu ala halin wahida wanda karshen sa yake tabbata a bisa hali guda ɗaya fi jami'i tarakib a dukkan a dukkan jumloli sentences wa yusamma mabniyan ana kiransa mabni ginanne wa ma yatagayyaru akhiruhu akwai wanda karshen sa yake canzawa yusamma mu'raba ana kiransa mu'rabi to mu'rabi din nan ko mu yadda aka koya mana karatu mabni sai a ce ginanne mu'rabi sai a ce mu'rab dun ba za ka ce masa juyayye ba sai dai mai sarrafuwa in ka ce mai sarrafuwa kuma a can gaba za mu samu kalmar ya'uwa ne القاعدة الثامنة والعشرون الحروف التي الحروف كلها مبنية to ya sauwake maka duk harufan larabci mabniyai ne sai dai ba su da yawa wa kazalika jami'ul af'alil madiya haka ma dukkan fi'ilai madi wannan kan suna da yawa duk fi'ilin da aka kawo maka ka nemi madin sa mabniyi ne wa jami'u af'alil amri da dukkan fi'ilu amru shi ma mabniyai ne to amma zai warware mana a hankali a hankali insha Allah ta'ala tamrin awwal limaza kanat kalimatu daraja me yasa kalman daraja ta kasance fil jumalil atiya a jumloli masu zuwa mu'raba wanda take dauke da wasali wa kalimatu man kalman man kuma mabniya kun san mun yi mene a can ga kuma man ad-dama'ir ad-darajatu musri'atun raqiba aliyun ad-darajata farihal waladu bid-darajati me yasa daraja ta zama murab domin tana ta tagayyar akhira لأن الكلمة اسم في الجملة في الجملة الأولى جاءت مبتدا مرفوعة وفي الجملة الثانية جاءت مفعولا به منصوبة وفي الجملة الثالثة جاءت مجرورة بحرف جر na'am haka ake son mutum ya yi bayani sai kuma ja'a man nadaituhu wanda na kira shi ya zo uhibbu man yu'allimuni ina son wanda yake karantar da ni alja'izatu liman yasbiqu eh prize kyauta ga wanda ya riga ni ya zo da farko to me yasa man anan ita kuma ta zo murdaddiya li'annaha damir ja'a man fa'ili ne amma rufu'an bai fito ba uhibbu man maf'ulun bihi ne amma nasban bai fito ba liman jaru wa majrur ne amma kisran bai fito ba eh sai dai limanil mulkul yau shi kuma me yasa saboda alif da lam da yake gaba limanil mulkul yau tamrin sani kaifa tastadillu bi tariqa amaliyya wai yaya zaka kafa dalili ta hanya a aikace ala annal kalimatil atiya muraba a bisa kalmomi masu zuwa murabai ne as-sama misali
fatirun aha
نظرت to إلى jum السماء ehe ra'aitu as-samaa as-samaa'u mumtira ra'aitu as-samaa nazartu ila as-samaa'i misali to al-misbah ma haka ne fitila al-qalam al-qalami ma haka ne yaktubu fi'li ne mudari'i yaktubu yaktuba an yaktuba lam yaktub yadra fi'li ne mudari'i yafhamu fi'li ne mudari'i تمرين ثالث كيف تستدل بطريقة عملية أيضا على أن الكلمات الآتية مب- مبنية وكما كلمة مما سزوا جننوني كيف كاتب جنانت كيفي كودا متشيكوا muda da muke koyon larabci mun ɗauka kaifa na namiji ne kaifi kuma na mace ne Eh, duk ɗaya ne kaifa ka gani saboda ya yi kama da hausa kai da fa haka ne amma kaifa yaya namiji da mace duka to ka gani eh, ba- zai zo kaifa kaifi kaifu ba zai yi ba kaifa kawai an yakan iya zuwa ani saboda alif da lam a gabansa saboda ɗauri kai da yake gabansa ba lalle alif da lam ba saboda idan an samu eh, fi'ili wanda yake fi'ilin talaf a gabansa akwai la'alla ka gani la'alla duk inda ka ganshi la'alla ne la'alli la'allu ba zai yi ba kataba fi'li madi ne mun faɗa mabniyun alal fati intasara fi'li madi ne sai dai mazid kataba mujarrad shi kuma intasara mazid shi kuma sai mun je na hauna uku ne zai dan kawo mana wannan yawwa iftah fi'li amri ne shi kuma mabni ne ala sukuni eh to kun ga dadin wannan shi na hau na biyu ya dan takaita misalai ba ya so ya takura ka sai ka je na uku sai ka tsunduma Allah kai mu na uku subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik